السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد أهوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na asabar a yau muna bakwai ga wata na zulƙa'ada hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara ta 1444 wanda ya dace wa ashirin in watan biyar miladiya ta 2023 27 in watan biyar miladiya ta 2023 wannan zai zamanto mana darasi na hudu a cikin littafin hirasatul aqida na al-ustaz doktor Nasir Abdul Karim al-Aqil bayan malam yana mana magana akan abin da ya shahi yanda ahlus sunna suke kafa hujja a bangaren da ya shahi abubuwan da za su iya wakiltar addini kai tsaye yanzu a yau malam zai mana magana akan abin da ya shahi manhajin ahlul ahwa manhajin ma'abuta son zuciya da aikata bid'o'i niye manhajin su kuma da suke kawo hujja kenan dan ka gane duk abin da za a ce maka kaza addini ne to ka fahimci ta wani hanya aka iya kafa dalilin hanya ce lahiyayya wanda Allah da manzo suka shar'anta ko kuma wani abu ne wanda a yau wani ya kirkire shi to shine malik ya ce amma manhajul istidlali inda ahli al-ahwa'i wal bid'ah malik ce kaga manhaji ko kace tsari na kafa hujja inda ahli al-ahwa wajen ma'abuta son zuciya wal bid'ah da aikata bid'o'i waliftirak da aikata abubuwan da su ne ƙashin bayan raba al'umma malice ijimalan ka tokam to manhajinsu fa'innahu ya komo alal usus italiya malice manhajinsu yana tsayuwa a kan wasu gabbai wanda zan ambata maka su a gaba abu na harko adamu hasrul istidlali ala dalilin shar'i kaga idan aka kawo dalili na addini to kamata a iyakance wannan dalili a bar shi a daidai yadda ubangiji subhanahu wataala ya safkar da ayar ko kuma yadda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanin abu to manhajin ahlul bid'i su kuma adamu hasrul istidlal ba sa iyakance dalili ko hujjar da suke kafawa ala dalili shari'i akan dalili wanda yake na shari'a bayan dalili na shari'a alkitabu was sunnatu wal ijma' ko to zaka ga suna iya kawo maka wani abu na daban kuma su nuna cewa suna so su kafa maka hujja akan wani aikin da zaka aikata Allah subhanahu wataala ya amsa alhali Allah baya amsa adamu hasrul istidlal rishin katangance ko iyakance hujja ala dalili shar'i akan dalili na shari'a mal yace hatta fil aqaidi hatta bangaren da ya shahi aqida zaka samu suna wasa sai wani yayi muhalki sai ya dauko wannan muhalkin ya kafa muku a matsayin wani abin da zaku kudirce dan ku yarda Allah subhanahu wataala sai yace baina qausaini mal yace wahiyat tawqifiyatun alhali mun san harakan da ya shahi aqida wani abu ne tawqifi idan ka ce abu tauƙifi shine abin da babu wanda yake da ta cewa a kai idan ka zo za a yi tiris a saurara mi Allah ya ce mi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ambata malice fa innahum yastadilluna su ma'abuta bid'a ko ma'abuta son zuciya suna kafa hujja bizanniyat da duk wani abin da yake zato da tsammani wal auham sannan kuma da abin da yake wahami ne yani rudu sai wani abin da an tabbatar da cewa rudu ne sai zamanto shi kuma abin da zai kawo hujja da shi kenan wal falsafa ko kuma falsafa ta magana iya zance da kitsa shi da rera shi da jeran tashi ya ɗauki wannan abin a matsayin cewa shi ne abin da zai kawo hujja wajen bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala alhali abin ba haka nan bane ba mali ce wa yusammuna suna kiran waɗannan abubuwa al-aqaliyat wai abubuwan da hankalin dan adam yake iya hararo su to ai kaga a cikin masadirut tashri' babu inda aka hakkama akan cewa hankalinka ya zamanto abin da zaka riga ɗaukan bautan Allah daga shi saboda yanzu yadda muke zaune da gaba ɗaya kowa da irin nashi hankali abinda kake ga hankali ne wani yana ga abinda ba hankali ba ne ba abinda kake ga ya kamata wani yana ga cewa bai kamata ba abinda wani zai aikata wani ko biyan shi za a yi ba zai aikata ba kaga kowa da irin mi kowa da irin hankali shi da haka nan ba yanda za a hakkama hankali a matsayin abinda za a bauta wa Allah subhanahu wataala ni da nawa kai da naka kowa da nashi me ya kamata mu yi idan aka zo bauta wa Allah sai a zauna a yi tiris a saurara mi Allah ya ce mi annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya ambata wannan abin da shi ake bauta wa Allah malice kama ya stadilluna kamar yadda dai su ma'abuta bid'a da son zuciya suna kafa hujja wajen aikin bauta bil hikaya da hikaya wa hukiya an hakaito ba a san ba daga ina zuwa ina yanzu akwai wanda za ka samu daga cikin irwar suke halarta wasu majalis shi wannan wahukiyan kawai shi yake so wannan hikayoyin da wanda ba a san ba waye haɗi me aka miye aikin ibada a ciki ko kuma a tabbatar muku da wani abin da yake aikin ibada ne amma kuma hakaito maganar da aka yi ma ba a ma san ba daga wane ne hukiya mabniyun alal majhul an gina shi akan majhul abin da ba a ma san waye ba to ba a kafa addinin Allah da irin wannan abu shi yasa duk hadisi zaka ga ce maka an abi hurairah radiyallahu anhu qala sami'tu ko ra'aytu ko qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaza ko kuma fa'alna kaza ko amilna kaza fi ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ga suna abubuwa da yawa wanda babu wani abin da yake mabnin lil majhul to zaka samu ma'abuta bid'a suna kafa hujja da hikayoyi sai ai tabaku hikaya ko na malam wane ko na wane ne ko na wane ne malin ce wal asatir da tatsiniyoyi yanzu wannan abin da ake a ƙauyen nan na magariya inda ake cewa wai an ga sawun annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ba tatsiniya bace ba sannan ko mutane sun ɗauke shi a matsayin mi wani abin da za su bauta wa Allah kai duk baka sai da ake bauta wa Allah ba yanzu sai yau da wani sawu ya bayyana a wani ƙauye kuma abin da ƙarya ne cuwa cuwa ne ma an zala Allah bi zalika min sultan ta ina ya fito har ya ce taka abin ka dora shi a mizani ba bayan da ayyuka to don haka zaka samu asadir malam ta tsinniyoyi daga mutun yazo ya sa ba zai ce Allah ya ce ba ba zai ce Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ba sai dai ce an yi kaza a wuri kaza su ware sun yi kaza ware yayi kaza duk in ka tattara bayanan gabaki ɗaya raskon da za ka wuta da ita shine ana so ne a nuna maka girman wani alhali wannan wani ba Allah ba wannan wani ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bane to Allah shirye da mu to za ka suna kan hujja da hikaya tatsinniya male ce kai in kare maka magana wa mala asla lahu da abinda ma bayyana asali in ka tare shi daga ina aka yi wannan magana shi ma bai sani ba yanzu abin da ake cewa na aje a kwaso kasan wajen a ce tana maganin kaza ko tana wane ne ko tana waye hudu wannan magana ba wanda ya hudu abu ne wanda yake bayyana asali bayyana tushe kwashe-kwashe ne hayaniya ne khurafat ne malai ce wa bil ahadithil mawdu'ati sannan kuma zaka same suna kawo hujja da hadisi wanda yake mawdu'i idan aka ce hadisi mawdu'i shine abinda magana ta ƙarya wanda aka jingina wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam al-imam shaukani yake cewa akthar al-ulama'u min al-bayani lil ahadith al-mawdu'ati yace malamai masana Allah sun cika yin bayani akan hadisai waɗanda suke kirkirarru na ƙarya wanda aka jingina wa manzon Allah amma abin ba aka nan bane yace wa hataku astaral kadhabin suka yace mayahi ko kace labule na makaryata aka gansu a hili saboda wani ya zo ya yi dodorido ya ce muku kaza addini ne sai aka zo aka yi bayani karara cewa abin da laisa lahu aslun fiddin abin da ba addini ba ne ba kaga an yi mi an yaye muku mayahin kun ga abin yadda yake a zahiri shi shi ne ce wa hata ku astaral kazzabina sannan wa nafau min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam intihalal mudallilin sannan kuma suka kore duk wani abin da yake yaudara ce ta almudallil ko almubtilina masu haman su lalata addinin Allah aka ba mutane bayani garas waɗannan su ne hadisai ingantattu wanda su ne mazalla ya faɗi ku ɗauke su ku bauta wa Allah subhanahu wata'ala a kai tabbas ba za ku yi da dama ba waɗannan kuma su ne waɗanda ba maganganun annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ne ba an ɗauke su ne an ƙirƙire su saboda wasu manuhohi na a ɓata addinin Allah a sa ku yin aiki ku gaji ku je gobe kiyama kuma ku rasa waya sabu Allah kiyaye alwad'u fil hadith ya fara tun lokacin khilafanci na Usman ibn Affan radiyallahu anhu lokacin da aka kashe shi wannan alfi'atul baghiya waɗannan tsagera karkashin Abdullahi ibn Saba alaihi minallahi ma yastahiqu suka zo suka kashe Usman ibn Affan radiyallahu anhu to tun daga lokacin mutane su garkar komawa gehe gungu-gungu kawai su kana da gidanku sai ka ce sai ka koma gehe sai ka kirkirin larabci sai ka ce ai manzala salasalam ya ce 'yan gidanku kaza ne shi ma wane ya je ma ƙabilarsu wane shi ma ya je ma garinsu wane ya je ya ma kanshi da kanshi haka aka rika samun mutane suka rika faɗin abubuwan da manzala salasalam bai faɗi su ba aka samu alwat'u fil ahadith mutane suka rika kirkirin hadisai tun a wancan lokacin ibn salah rahimahullahu yake cewa alhadisu almawdu'u yace abinda ake ni huwa almukhtalaq almukhtalaqul masnu'u kirkirarre abinda aka shirya shi kawai ka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hudi alhali bai hudi ba waqila suke cewa ma nusiba ila annabi sallallahu alaihi wasallam abinda ake cewa hadisi mawdu'i a Hausa ka ce mashi hadisin ƙarya wanda mazalla bai haɗi ba aka jingina mashi suka ce shi ne ikhtilaqan wa kadhiba kirkira da ƙarya akan haƙƙin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama malai ce mimma lam yaqulhu aw yaf'aluhu aw yuqirruhu abinda mazalla bai faɗa ba bai aikata ba bai tabbatar ba waɗannan hanyoyin guda uku daga nake gane hadisi ko sahabi ya ce maka ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kenan manzala faɗa yi wannan na farko kenan ko kuma fa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaza manzala ya aikata kaza wannan shi ma addini ne ko kuma manzala sallallahu alaihi wasallam yana zaune yana kallo a aikata wani aiki manzala yayi shiru ya kyale to wannan shi ma addini ne shake cewa at-taqrir tabbatarwa to waɗannan abubuwa duka sai sun duka ana ilga su a matsayin mi a matsayin hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to sai ka samu abin da bai yi ba bai ce ba bai tabbatar ba kuma wani ya sirwayo da shi a cikin addini saboda kawai wahaltar da bayan Allah kuma akwai waɗannan abubuwan da yawa suna nan ka duba silsilatul ahadith al-da'ifa wal mawdu'a da malam Muhammad Nasiruddin al-Albani mujallada kuma kuma duka hadisan suke ba haka nan ba saboda manya zai wa mutane miye abin da yake bauta ga Allah miye abin da yake ba bauta ga Allah subhanahu wa ta'ala ba sannan kuma malamai na na na na na na ulumul hadis ko kuma na hadisi suna da lafuzza daban-daban wanda suke hodi a ƙarshen hadisi don ka gane wannan hadisi na ƙarya ne daga cikin waɗannan alfaz din sai an jayo shi sai su ce mawdu'un kaga an yi baina qausaini an turfarantar an sa mawdu' mimun wawun dadun wawun ainun wannan magana ta riga ta kare shafati akan wannan an kare ba wani abin da za ka yi da shi na ibada ba bautan Allah ba ne hayaniya ne kawai kawai surutun wani ne ko kuma ka ga an rubuta batil bai na ƙausai batil kenan wannan magana ce lalacacciya saboda ba magana manzan Allah ba ce ba sallallahu alaihi wasallam ko kuma daga cikin ibarat ɗin su ka sun rubuta kalib ƙarya ne wanda su ho malaman hadisi ba a cikin malamai bangaren ulumul qur'an bangaren fiqhu bangaren kaza bangaren kaza babu malamin da suke da tsanani sama da malamin hadisi shi yasa yanzu mutum in malamin hadisi ne gogeggen wallahi in yayi magana akan ka to ko kare ba zai ci an kare malam an kare da kai karshe da kai saboda yadda suke da za'i wajen abinda suke nakaltowa mai tsada maganganun annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba sa wasa a wannan bangaren da haka sai ka ji an ce fulani sai a ce kaza ai a ce wani gafurtaccen makarici ne a ce wani idribu bi kalami alhali in kuka ga maganar wani ku ɗauke ta ku buga ta da katanga ba ta da amfani to haka zaka samu maganganu makamantan wannan wanda malaman hadisi suke da shi ko a ce fulani ikhtalata bi akhara a ce ai wani lokacin da shekaru suka ja ya shirifce ya rikice ba a san hadisin shi an tace abin yanda bawa zai samu nutsuwa ne bauta wa Allah subhanahu wataala kuma littawan duka suna nan kutubun rijal suna nan kutubun jarh wa ta'dil suna nan wani kaza ne wani kaza ne wani kaza ne komai yana nan bit tafsil sare daga cikin lafuzan da suke aiki da shi ƙarshen hadisi sai su ce la asula lahu wannan hadisi bai da asali ko kuma su ce wannan hadisi la asula lahu bi hadal lafz a wannan lafazin da wannan hadisin ya zo bayyana wani asalin da za a iya dogara da shi ko kuma ka ji sun rubuta la yasihu hadisi kaza bai inganta ba babu shi ko a ce la yasbutu bai tabbata ba ko kuma a ce laisa min kalamin nabi sallallahu alaihi wasallam a ce ai abu kaza baya daga cikin maganganun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai kai me kai kuma sai ka wanke hannunka akan wannan magana ka bar shi namazi kaman misalai na irin waɗannan hadisai gurbatattu waɗanda ba hadisi bane ba ƙarya ne za a jingina a ce manzon Allah ya faɗa alhali bai faɗi ba akwai hadisin da suke cewa inna Allah qabada qabadatan min nurihi faqala laha kuni muhammadan sallallahu alaihi wasallam wasu suka ce Allah ya yi jumka wani jumka daga hasken shi sai ke cewa wannan hasken ya zama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai da suke faɗa haka ba wazala sallallahu alaihi yayi bayanin awwalu ma khalaqa Allahu al-qalama fakatabahu bi an yaktuba bima huwa ka'in ila yawm al-qiyamah sai ce a ai wani gimshiki ne na haske daga nan manzala sallallahu alaihi wasallam kaza ai ta wasu bayanai alhali ba haka nan bane ba duk abin da yake addini ne ba kai ba za ka ƙirƙire shi a yau dama da aka ga zabuwa da zananta a hadanta wannan addinin kai bi ne za ka yi kamar da abdullahi abbas yake cewa ittabi'u wala tabtadi'u ku bi kak ku ƙirƙira faqad kufitum an wadatar muku abu ba wani kayan tashi hankali a ciki kawai kai kokari ka bi kar ka ƙirƙira daga cikin irin waɗannan hadisai akwai tawassalu bi jahi wai aka ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wai ya ce ku yi tawassuli ku nemi kusancin Allah da matsayina a wajen Allah sai ka jin zuwa ya ce bijahin nabi sallallahu Alaihi wasallam hadisi ne maudu'i ƙarya ne matsala bai faɗi wannan ba duk inda za ka duba cikin littan hadisi babu inda hadisin zai zauna a matsayin abin da za a iya kawo hujja abota wa Allah subhanahu wa ta'ala da shi ko kuma hubbul watsani min al-iman shi wani hadisi maudu'i ne ya shahara ƙwarai ku ana ta jin shi ko'ina son ƙasa iya cikin imani to da wannan lafazin dai hadisi ne na ƙarya ba inda mazalla ya faɗe shi ko kuma ƙulubul ilma walau bisin eh ku nemi ilimi ko a ƙasar canin wannan shi ma hadisi ne maudu'i ƙari mazalla bai faɗi wannan babu inda za ka tabba babu inda ya tabbata babu shi kwata-kwata kawai wani ne mai ƙi kafa ya faɗi shi aka ce mazalla ya ce kuma ya zo ya shahara a bakin mutane la'alla har a wasu daga cikin masu bayani irin na addini sai yana so nuna muku girman ilimi sai ce ai mazalla ce a nemi ilimi hakko kasar cana za ta har ya rika haɗa abin da irin alaƙar da ƙasar take da a yanzu na ci gaban zamani da teknolojiya da wani da sauransu to wannan shi ma hadisi ne maudu'i hadisi ne da yake da ƙarya babu shi a ibnu jauzi ya kawo shi a cikin littafin shi al-mawdu'at ya ce wannan hadisin da kuke gani batilun lalatacce ne a ne babu shi kwata-kwata to wannan kaɗan daga cikin bayani akan hadisi maudu za ka samu wani yana kan hujja wani haƙwaɗi zai sai ce su hadisi ko maudu ina aiki suke da shi to subhanallah kaga wannan ya tabbata ba addini ke ba saboda addinin ka dole ka tabbatar daga ina ne zaka amshe shi ka tabbatar daga ina zaka amshe shi ba kawai bai zama to haka wani ya magana ka zo ka bi ta malai ce wal athar haka kuma da abin da ya shi al athar idan ka ce al athar kalma ta al atharu tana zanwa da ma'anoni kamar haka ana iya cewa al atharu ana nihin maganganun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana iya cewa al'atharu ana nihin maganganun sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana iya cewa al'atharu ana nihin maganganun magabata na gari ya danganta da yanayin da yazo kuma da irin abubuwan suke tare da shi na abin da za su karkata shi in ma zama na manzala sallallahu alaihi wasallam ko zama na sahabbai ko kuma ya zamanto na na magabata na gari malici wal athar da abin da ya shafi gurabe ko maganganu waɗanda suke al-makzuba wanda suke na ƙarya kaga mutum ya kafa ya jajirce yana yana bayani na addini amma yana kafa hujja ne da abin da yake asar ne na ƙarya mali cewa ara ar-rijal sannan kuma da ra'ayyuka na mutane sai ɗauki wannan ra'ayin na mutane fi dini a cikin addini ɗauke shi a matsayin shine abin da zai bauta wa Allah da shi akwai wannan al-Imam al-Barbahari a cikin littafin Sharh sunna yake cewa wa'alam anna dina ka sani cewa shi addini da kake gani innama ja'a ya zo ne min qibalillahi daga wajen Allah yace lam yuba ala aqwalir rijali ba a doko shi aka ce ba a ku saurari maganganun mutane kowa ne ko wacce ko wani makamancin wannan wa ara'in ko kuma ra'ayin wani yake cewa wa wa ilmuhu indallahi wa inda rasulihi sanin menene addini yana komawa zuwa ga Allah yana koma zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama don haka fala tattabi shay'an bi hawaka Imam al-Barbahari yake cewa kar ka bi wani abu da naka ra'ayi ko tunani bi hawaka da ra'ayinka yake cewa fatamruq min ad-din saboda in ka zamanto kana bin ra'ayinka da tunaninka to zaka iya wucewa ka bar addinin gaba ki daya sai zama to ku kawai ku ɗan goyon bayan malam wane ne ko daidai ne ko ba daidai ba ne ba kunyar ta fita haka la haula wala quwwata illa billah Allah kyauta to shi ne ma yace wal athar al makdhuba wa ara ar rijal fi din yace wa ma yusammunahu al kashaf wanda mun yi bayani shi wancan satin da abinda ake cewa kashafi a ce ai wani an mai kashafi yanzu shi komi ganye yake yana ga komi an mai kashafi saboda ku ne mahajubai kasan mahajubi shi ne wanda yake da yana yani kai yanzu baka ba komai kake gani ba amma shi yanzu an mai fakashafna an ka gida aka ba basa rukar yau mahadin shi tar tankarkar yake ga abubuwan da kai baka iya ganin su to wannan ƙarya ne a cikin addini babu shi ba wani wanda zai zo ya killace kanshi a wani wuri ya ce ai a ce ai wani an mai kashafi ya ga kaza babu shi malike ta wa zauq ko kuma abin da ya sha zauki a ce ai zauki ne ya kai shi daga ana ana karanta wasu abubuwa yana wani marere cewa wanda kuma ba maganar Allah ba maganar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wai zauki ne ke ji wal ahlam da abin da ya shahi muhalke muhalke wani hawi zalika da makamantan wannan to zaka samu ma'abuta bid'a abin da suke kan hujjar shi kenan falsafa ru'u abin da ya shahi tunani na hankali da maganganun wasu mutane haka kawai da hadisai maudu'ai sannan kuma da abin da ya shahi kashafi da zauki da makamancin wannan malaci abu na biyu la yura'una qawa'id al-istidlal wajen kafa hujja ba sa kiyaye ka'idodi na kafa hujja shi sa addini ne wajibinka ne ka tashi kai karatu ka san ya ake kafa hujja da sunan addini yanzu ba ga misali yanzu an ka dauki boko haram da suka zo mi suke mi suke karantowa ayoyin qur'ani suke karantowa sun dauke su a matsayin mi hujja suna ga cewa da shi suke aiki alhali hujjatan ne alaihim lalahu to za ka samu kawa'id na istidlal dole sai mutum ya kiyaye su shi ne malaman usul suke cewa ba kawo aya ko hadisi ke da wahala ba ɗau ɗora aya ko hadisin inda addini ya yarda a ɗora yanzu sai wani jaya wata aya karkata ma'ananta ya shi ɗora ta wani waje ya ta rigima da shi wataƙila wani ya yarda ma ya mutu akan hakan alhali ba daidai ba ne ba to la yura'una su wanda suke ma'abuta bid'a ba sa kiyaye abin da yake wata ka'ida ta kafa dalili ko kuma kafa hujja daga cikin ka'idodin kafa hujja kaɗan daga cikin su akwai al-imanu bi jami'i nususil kitabi was sunna dole kai imani da nassil al-qur'ani da nassin hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayan su kakka ɗauko wani hadisi alhali ga wata wani hadisi wanda shine in sun haɗu suke bada ma'ana wanda ya kamata ka bauta wa Allah da ita sai ka ɗauko ɗaya ka kyale ɗaya alhali wannan ya tabbata wannan ya tabbata haka kuma abin da shayi darqut tanazu'i ila alkitabi was sunnah duk idan aka samu rikita rikita kace nace wane ya hodi wane ya hodi shi ma wane ce bid'a wane ce sunna wane ce ana wane ce ba'a wane ce haram wane ce halal mi zai farudduhu ila Allah war rasul sai kuma yarda shi mi Allah yace mi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ambata daga cikin qawaidul istidlal akwai hujjiyatu fahmi salafi salih li nususil kitabi was sunnah kamar da makaranta a baya dole ka gabatar da fahimtar sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a kan fahimtar kowane malami saboda su suke zaune suke raye tare da annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama a lokacin da ayat ta sabka kuma suka yi aiki da ita kuma Allah ya yarda da su da haka in kana neman ma'anan wannan hadisi da wannan aya me za ka yi sai ka koma zuwa ga waɗancan sannan kuma ba al-imanu wat taslimu wat ta'zim li nususil wahyin imani da sallamawa da girmamawa game da abin da ya shahi nassi ko na hadisi ko kuma nassi na alkur'ani mai girma to waɗannan daga cikin kaɗan daga cikin ƙawa'in na istidlal malik yake cewa su ma'abuta son zuciya la yura'una ba sa kiyaye ƙawa'id al-istidlal ƙa'idodi na kawo hujja yace fayattabi'una al-mutashabiha kullum sai kaga suna bibiyan ayoyin da ma'anansu ba a hili yake ba sai waɗanda suke malamai gogaggu za su iya fahimta amma sai ga wani mutum dan kuci ku ba mu dan tsugunutu a ilimi sai ga ya dauko irin wadannan abubuwa yana tattauna su fa yattabi'una almutashabiha wa la yaruddunahu ba sa maido wannan mutashabih din nan ila almuhkam zuwa ga ayar da ko kuma ayoyin da ma'anan su a hili yake saboda shi mutashabih ana maida shi zuwa ga muhkam ne sai ma'anar shi ta hoto karara kamar da wacce satin mun ba da misalai da yawa akai ubangiji subhanahu wataala yake cewa fayattabi'una su ma'abuta karkata da son zuciya suna bin ma tashabaha minhu kullum abin da yake da rikitarwa shi suke bi ga aya kaza nassi kaza ma'anar shi karara yake baro baro a hili yayi aiki da shi sai ki aiki da shi sai kamo wani wata aya tana daukar ma'ana kaza tana daukar ma'ana kaza tana daukar ma'ana kaza kuma bai yarda wani daga cikin magabata a fasarta mishi ita ba kaga dole ne dole dole bace shine Allah subhanahu wataala yake cewa huwa allazi anzala alayka alkitab minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab sai ce ukharu mutashabihat fa amma allazina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha alfitnati kawai dan neman fitina wa ibtigha ta'wili Allah yace kuma da neman tawilantar da magana ko kuma fasarar magana amma wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikhuna fil ilm ba wanda ya san haƙiƙanin ma'anan wannan aya sai ubangiji subhanahu wataala da gogaggun malumai wanda suke da ilimin da ya yi rassa ya yi jijiyoyi sunna su a cikin ƙasa su suke iya fahimta ma'ana amma sai ga wani mutum da larabcin kirki ba ya karanta ya ɗauko irin waɗannan masa'ilin la siyama wasa'ilul ilam alhadisa ya ɗauko ya hau saman yanan gizo gizo ya ta jeho waɗannan shubuhohi da sauran makamantan wannan da aka iya da kyau mutum ya kiyaye ya sa abubuwan da zai rika saurara malai ke cewa wa yadribuna al-adillata ba'daha bi ba'din su rika hada su rika hada kan dalilan shashin su akan shashin domin kin a tsaya a tantance kowanne inda ya kamata a ba za a yi wannan ba wa yaz'umuna kuma suna raya at-ta'arud bainaha cewa wai akwai cin karo tsakanin dalilai imma qur'ani a karan kanshi ko kuma ya zama to hadisan na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alhali babu cin karo da juna idan kaga cin karo da juna kai ne baka fahimci abun ba ka je ka tambayi ahlul zikiri su fahimtar da kai ma'ana abu wanda ta ce magana fasalu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun Allah ta in ku sani ku tambaye ma ta sani amma babu ta'arud babu cin karo da juna tsakanin ayoyin Qur'ani ko hadisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malamai sun yi rubuce rubuce da yawa akan abin da ya shahi at-ta'arud bainal an-nusus allati zahiruha at-ta'arud kamar nassin da kake ga a zahirin shi akwai cin karo da juna akwai littafai da wanda malamai sun wallafa wanda duka in ka dauka zaka samu abin an ware shi sala sala kowanne da bayanin shi gamshe shi yaz'umuna ta'arud bainaha haka suna ga kamar akocin karo kenan da haka tunda akocin karo kenan a bar su aikata abin su gaban daga cikin wannan isu malai ke cewa wa yastadilluna kuma suna kafa hujja bil mujmal abin da yake hadadde ga baki daya wala yaruddunahu ila al mubayyin ba za su mun ila al mubayyin ba za su mayar da shi ba zuwa ga wanda kuma a ayoyi ko kuma hadisai ko dalilin da ya zo shi kuma ya bayyana wannan abin da ya zo a kumshe a wajen satin mun mara dalili ubangiji subhanahu wataala ya halasta mana dabbobi ko uhillat lakum bahimatul an'ami ko sai ce illa ma yutla alaikum an halatta muku raƙun ma shanu kankanin dabbobi illa ma yutla alaikum sai abin da aka ware muku me aka ware muku sai Allah ya ce hurrimat alaikumul maytatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghayri Allah halat al-munkhaniqa al-mawquza al-mutaraddiya an-natihatu wa ma akala sabu illa ma zakkaytum wa ma zubiha 'ala an-nusbi da sauran bayanan da ubangiji subhanahu wa ta'ala yi to kaga wannan su suka zo suka kebance wacce ayar ta zo ta yi magana cewa an alatta muku dabobi sai aka zo aka ce to banda wanda ta mutu a matsayin mushi banda wanda ta gangaro daga wani waje ta mutu banda wanda aka soke ta da ƙaho ta mutu kaga tana cikin bahimatul an'am amma kuma waye waye kebance ta ayar qur'ani to raka irin wadannan abubuwan duka dole sai an hudda su kowanne an ajiye shi inda ya kamata male ce wala yajma'una bayna nususil wa'd wal wa'id za ka samu ma'abuta son zuciya 'yan bid'a ba sa haɗa tsakanin nassi wanda yake magana akan alwa'ad alwa'ad shine alƙawalin rahama ga duk mutumin da ya ji Allah walwa'id da ayoyi ko kuma hadisai da suka yi magana akan abin da ya shafi duk wanda ya sa ma Allah kuma akwai akwai azaba to su ahlus sunna suna haɗa tsakanin guda biyu ne aljam'u bayna nususil wa'd wal wa'id in aka haɗa su sai zama to an samu daidaito amma idan ka rinjayar da alwa'adu sai ku zama to kai kullum cikin kaunar rahmar Allah kake kana ga ku azaba ba ku ba ko kuma zama to ka dauki bangaren azabar sai zama to ka shiga tsoron da har kana jin ma kai anya akwai wanda zai tsira daga rahama ya samu rahama Allah kwa kaga nan ba sai kai mi sai ka halaka amma an ka har tsakanin wanda suke kwadaitarwa da suke tsoratarwa sai kai tahiya daidaitacciya walal nafi walal isbat haka kuma ko kuma hada tsakanin nassin da yake magana akan korewa ko tabbatarwa yanzu idan ka ɗauki faɗar Allah subhanahu wa ta'ala da yake ta fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in baya amfanan kahurai ceton masu ceto anan me aka yi nafiyu aka yi an kore me ceto man zallazi yashfa'u indahu waye sai ya ceto illa bi idnihi ko to wannan korewar da aka yi fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in wal isbat kuma akwai inda aka tabbatar aka ce illa bi idnillah sai da izinin Allah sannan can da yake cewa kan min malakin fi samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allah kaga bayan an kore sai aka tabbatar to akwai wanda su sun kore ne sun ce babu ceto gaba daya sai suka bace akwai wanda su kuma tabbatarwan kawai suka yi su kore ba sai suka ce kowa ma zai iya yin ceto da haka wani yanzu kalle ku ce kawai din na gafarta muku ko kuma na dauki alƙawari in muka je gobe kiyama ne zai kai ku aljanna me yayi ya tabbatar da tabbatar wanne bai kalli bangaren da shakoriya ba to amma ahlus sunna uku gozo mi za ku yi ayoyin ga sunan wasu suna magana akan korewa wasu suna magana akan tabbatarwa to wani irin bayani ne Allah subhanahu wataala yi zaka tabbatar da ceto saboda Allah ya tabbatar da shi to amma kuma Allah kowa za a ceta kuma kowa zai yi ceto a a illa min ba'di an ya'zana Allah sai Allah ya bada izini ya ce wane da wane da wane da wane da wane ku yi ceto wa yarda wa za mu ceta ya Allah wa yarda wanda Allah ya yarda shi kenan ka ɗauki alƙawalin za ka ceci wani daga nan gidan duniya kai ba annabin Allah ba kai ba ƙur'ani ba wanda ya tabbata cewa za su ceto haka kawai kaga ganganci ne saboda sai an je gobe kiyama Allah zai ayyana la'alla wanda kake cewa za ka ceta shine zai ceto kai ba za ka bare da gaske saboda ba ruwan Allah man man man yake cewa man man abda bihi nasabu du man man abda bihi amaluhu duk wanda aikin shi yasa shi nawa a wajen Allah to dangantaka shi ba ta sare da shi ƙwarai da ba kuwan Allah kai ɗan gidan suwa ne ɗan gidan suwa ne kawai ka aikata alheri in ka aikata alheri ne wannan alherin da za ka aikata namiji ne mace ne wannan shi ne abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake so amma ka ka zo ka danganu kwane da sauransu ka duba ga ubangiji subhanahu wa ta'ala adalcin ubangiji Allah sabkar da sura ana karantawa har a tada kiyama Abu Lahab matsayin baba yake ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma in kace tabbat yada abi lahabin wa tab lana za a baka kuma miye tsinuwa ne a gare shi shi saboda irin abin da yayi akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tsine mishi dan a nuna maka mi dan a nuna maka cewa ka kama cikin ka magana ce ta kai mi ka aikata ba magana mu ɗan gidan suwa ne bane ba idan maganar mu dan gidan su wane ne ba abin da zai kai matar annabi nuhu ko matar annabi nuhu gidan wuta ko kuma dan annabi nuhu yana ji yana gani wa hala bainahu wal mawj fa kana bil mughraqina haka ya halaka har yana ga cewa iyalin shi ne ya tambayi Allah innabni min ahli wa inna wa'daka al-haqq wa anta ahkamul hakimin qala ya nuhu innahu laysa min ahlika innahu amalun ghayru salih Allah ya ce kai dan naka shi a karan kanshi ba aikin banza ne fala tasalni ma laysa laka bihi ilm Allah ce kakka tambaye ni akan abin da baka da ilimi akan shi wannan ho magana ce ake ta annabawan Allah wanda Allah fifita su akan sauran duk wanda ke ba wanda ba su ba amma yau sunan ku ko malimta kuna makamantar da sai ku ayyana kanku ku dora kanku wasu matsayi ku rika nuna cewa ku ku ne kaza duk yadda kake jin kana da matsayi alaka ce tsakaninka da Allah subhanahu wataala inna akramakum indallahi kawai mai tsoron Allah shi ne Allah a wajen Allah ba ruwan Allah wani wane ne kai daga gidan su waye ka hoto in ta wace hanya ka zo duniya in dai ka zo in ka aikata aikin alheri wala kai da ku ne yan ajin tabarakallah a wajen Allah Allah fahimtar da mu malai ce walal umum wal khusus ko kuma ayoyin da suke suka hada abubuwa ko kuma suka kebance waɗannan duka zaka ga ba sa hada tsakanin dalilan waɗannan zaka zaka ga suna tahiya ne akan wani tafarki wanda yake na duhu da rishin sani ina suka dosa yau wani sai ya zo ya kawo su bauta yanzu wanda suke da ɗan kaya suna suna biyan mota suna zuwa waɗancan wuraren wai da sunan ga abinda wai ga samun manzo Allah kai yanzu wannan daga jin wannan ka tabbatar da cewa wallahi aiki ba karami bane mutane suna da basu san inda aka sa gaba bangaren da shi addinin Allah kawai rayuwa suke su ci tuwo su yi wane su tashi su yi harkokinsu na duniya ɓangaren addinin Allah ba abin da suka sani kuma idan aka ce musu abin nan ba daidai ba ne ba sai a kawo wata kalma zai aka ce ba daidai sai a ce baka san manzo Allah sai a ce baka san manzo Allah saboda rashin adalci da zalunci ba ƙaramin zalunci ba ne ba malaci gaba ta uku yad'una li anfusihim usulan su ɗan bid'a za ka samu su da kansu suke ƙirƙira wa kansu wasu asilillika yabta di'unaha su suka ƙirƙire su da alkur'ani da hadisi a bi ahwa ihim da son zuce su sai wanda ce muku ni na ce ku kai ka ce kamar ka ya kai ka ce kaiwa lafiya kuma abubuwan da suna suna faruwa ko wanda ya kira wani malami ya ce ni na ce kai kai ka ce ai kamar ya kai wane ne an talasta bishai kai ba bi ne za ka yi ba kai ba ne za ka ce e baka cikin masu cewa cikin masu bi ne kake duk abin da yake addini ne bi ne za ka yi kakka kirkira to sai ga mutum yana abin kamar yadda shi yake son zuce shi tsammanin yake al'amarin allah ma haka nan yadda suke kwaba suke damawa a garinsu ko a angonsu ko a gidansu suke tsammani wai a wajen allah ma haka nan ba ruwan allah da yawan ko kun kai ku nawa allah ya azabtar da ku to za ka samu suna kirkira wa kansu asali na addini da wasu abubuwa na shari'a amma da son zuciyarsu malace wa yanta zi'una laha adilla min alqur'ani was sunna sai su ɗauko kuma dalilai daga cikin alqur'ani daga cikin sunnan manzon sallallahu alaihi wasallam wanda asali ba haka aka fahimci abin ba sai su kora aya a matsayin cewa wannan shine dalili akan cewa ai za a yi kaza wannan kuma da yawa akwai shi qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi zalika falyafrahu yace wannan shi dalilin mawlid a cikin qur'ani kaga huwa wada aslan shi kirkira asalin shi kuma ya dauko shi daga cikin qur'ani kuma ya aji wa ya gabace shi akan wannan fahimtar babu kenan su Abubakar su Umar su Usman su Ali su duka waɗannan bayan Allah nagari wanda Allah ya ce wannan na yarda da su duka ba su gane qur'ani ba shi yanzu shine gane qur'ani to wani hankali la hayzir da wannan malici ala ghairil manhaj ash-shar'i fil istidlal za su ɗora wannan dalilin akan wani tsari da wani manhaji wanda addini shari'a ba ta yarda da shi ba ɓangaren da ya shafi kawai hujja wa ma la yuwafiqu usulahum wa ma la yuwafiqu usulahum wa ahwa'ahum kuma duk abinda bai daidai da asalin da su suka ɗora ma kansu ba su ahlul ahwa ma'abuta son zuciya ko kuma abinda ya zamanto bai bi son zuciyarsu ba min nususi shari'i daga cikin nassin shari'a in aka karanto aya bata musu bayyana duna ku sai su mayar da ita sai a nuna muku wannan ba naku bane sai a zo a rika wani nuku-nuku ana koyi abubuwa alhali Allah ya sabkar da Qur'ani na karanta wa bayan Allah saurara mi ubangiji subhanahu wa ta'ala ya umurce su akan su mi ya umurce su akan ta su bai malaka ta awu awwilunahu ko kuma su juya ma'anan maganar su yi tawilin ta wanda duka yana yana faruwa duk wanda kaga ya bace tawilin shubha da sauransu abu na hudu malice yufassiruna nususa shar'i suna fasarta nassi na shari'a bi ahwa'ihim da son zuciyarsu fala ya'tamiduna tafsira ba'daha bi ba'd ba sa dogara akan tafsirin shashin ayar akan shashin ta sai su doko inda suka dama su ajje abin da suka dama wala ya'tamiduna ma'anil lugha ba sa dogara akan abin da shahin ma'ana ta lugha wasu wasu ayo suna buƙatar mutun ya koma zuwa ga abin da ke lugha ta larabci saboda shi qur'ani qur'anan arabiyyan ne ghayra dhi'i wajin la'allahum yattaqun sannan yake cewa ba'dhum وبعضهم قد يستدل ببعض وجوه اللغة ونكما ينا إزوا يكفى حجة دوسو حسكوكي لغة أكان آية بمعزل wannan fahimtar da shi yayi ya huta daga cikin alfahmi salafi daga cikin fahimtar magabata ba wanda ya san wannan abu ya shi yau ya zo da shi a cikin addinin Allah baya ciki sannan kuma wa'an wa'anil dilalatil ukhra ko kuma wasu ma'anoni da abinda ayoyi sun kumsa na daban abu na biyar la ya atamiduna tafsirar sahabati ba sa dogara akan tafsirin sahabbai yanzu idan aka karanta aya abdullahi dan abbas ya fasarta ta me ya kamata mu shi ke dan mun huta kawai sai mu karanta abin da ya fahimta na shine daidai da izinin Allah sai mu bauta wa Allah subhanahu wataala akan shi to su zaka samu abu ta son zuciya ba sa dogara akan tafsirin sahabbai wasalafi salih ko kuma tafsirin magabata na gari wala wala wala wala fahimihim lin nususi ko ko fahimtar da su magabata suka ma nasu duka ba ruwansu da wannan wala atharihim ko kuma abin da ya shahi maganganun magabata wa amalihim da ayyukan magabata wa hadihim da shiryarwar magabata bal bari dai yujanibunahu wannan wurin a kiyan gyara shi bal yujanibunahu shine daidai bal bari dai yujanibunahu suna nisantan abin da ya shahi maganganun magabata tafsirinsu abin da ya shahi aikinsu abin da ya shahi shiryawansu suna kauce waɗannan abubuwa wa yattabi'una ghayra sabilil mu'minina suna bin wani tafarki ba na masu imani ba wanda su suka ga dama kawai abu na bakwai daga cikin masadir na ma'abuta son zuciya yahuduna fi ma nahallahu anhu min nususil qadari suna kutsawa cikin nassi da ke magana akan kadara wasifati da sifofin Allah sannan wasam'iyya da dukkan wani abin da aka ambata musu na su meka wuya su saurara su yi imani sai ga suna kutsawa a cikin abin da bai kamata su kutsa kan shi ba male ce wa nahawiha da makamantansu sai ce ibtigha alfitnati kawai dan neman fitina wa ibtigha ta'wilihi kuma dan neman tawilin maganar wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah shi harkan da ya shahi kadara sirrullahi al-maktum ne kamar ibn taymiya yake faɗa a cikin littafin wa al-aqidatu at-tahawiyya afa imam at-tahawi yake faɗa a cikin tahawiyya sirrullahi al-maktum sirrin Allah ne ba yanda za a aika kai zuwa gare shi me za kai ka me kauya in Allah ya ce kaza ko hankalinka bai kai zuwa ga fahimtar riskan wannan abun ba ya ka me kauya daga cikin dalilansu akwai malace ya atamiduna al-alfazal bid'iyyata fi sifati wa sa'ir al-aqida suna dogara akan lafuzza na bid'a a cikin sifofin Allah subhanahu wata'ala wa sa'ir al-aqida sannan kuma da sauran rassa na aqida kal jismi kamar abin da shi jism jiki wal ard wal wal jawhar wanda wannan mun yi bayanin sa a can baya da ya gabata gaba ta takwas yaqumu manhajuhum ala al-mira zaka samu manhajin ma'abuta bid'a yana dogara da kafuwa ne a kan almira jayayya duk abin da za a yi ko ba hadisi ko komi za ka faɗi mashi ba ruwan shi ba zai sallama maka ba me yasa saboda kawai jayayya ce yake yi ba gaskiya yake nema ba uwa musulmi dukkan mutumin da yake bauta wa Allah zuciyarka ka ɗora ta akan tsari na cewa zuciya ce marina zuciya ce mai tafshi mai karkata inda abinda Allah ya ce abi can za ka bi abinda mazala salasalam ya shar'anta can za ka bi ba zama to a kuna da naku matsaya da makafa kuna tsaye akan wannan kowane irin bayani za a muku ba za ku fahimta ba ko kuma ba za ku bi ba to haka haka tabbas ka kaucewa hanyar gaskiya ya zama to tsarinka tsari ne na ina gaskiya take me yasa kake cewa ihdinas siratal mustaqim ya Allah ka shiryar da mu tafarki madaidaici duk in ka haɗe ta Allah sai amsa maka in ka haɗe ta sai Allah amsa maka saboda addu'a ce kake kana roƙon ubangijin ka ne Allah ka shiryar da ni ta farki mana da sai ka zo ka ɗauki wani abu ka tsaya kai wannan abin da ka tsaya kai shi kuma abu ne wanda yake min indiyatika anta ko kuma ku yan garinku ko yan ango ko na makamancin wannan babu qur'ani babu hadisi ganin damun ku ne ku kawai to wannan kuma ya za'a da ku ba da za'a da ku dole kyale ku sai ku ta rigima ku ta rikici karshe dai wasa ya'lamu allazina zalamu ayyamun qalbin yanqalibu duk wanda ya zalunci kanshi ga abin nan gaskiya ne haka kawai sai wani tare rigima ai ba haka ake yi kamar ne ba haka ake yi ba da kai wanda kake ga cewa kakanka ne ya jima a duniya da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahi shekaru nan da shekara dubu ɗaya da wani abu suka wuce kai kakanka shekara shi nawa ƴan angonku shekara su nawa kai garin na kuma shekara shi nawa kuma aka yi magana ka ce ai ga wani abu samu babu samu ku da kuka zo da samu wannan shi ne asalin saboda gashi a cikin littafin Allah kuma littafi ne wanda la ya atihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilu nace min hakimin hamid sabkekke ne daga wajen hakim mai hikima hamid abun godiya shine Allah subhanahu wataala da naku da nashi wannan hijimawa to binnewa kuka yi kuka bari suka yi kura qur'ani yayi kura ba aiki da abin da yake cikin shi hadisan nan ba mu daga ya kalle su kawai haka muka tashi muka ga ana yi mu ma anan zamu dasa inna wajanna aba ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtaduna mu ma haka zamu bi mu wuce idan kana neman dalili ka tambaye uwaye mu kaka da tambaye Allah kiyaye malace ya'tamiduna Allah yaqumu manhajum ala al-mira jayayya wal khusumat da khusuma wal jidal da rikici bil batil akan hanyar banza abu na tara yatawahhamuna ta'aruda suna wahamta cewa wai akwai cin karo bainal aqli wa shar'i tsakanin hankalin dan adam da abin da ya shayi shari'a alhali babu cin karo shi hankalin illahiyayye ne in aka ce shari'a ta ce kaza bi zai amma da ka ga hankalin ka fara rigima da ayoyin Allah da hadisan manzon Allah to ka bincike hankalin ka samu matsala wanda da gaske wa bainal haqiqati tsakanin kuma da abin da ke haqiqa ce wa shari'a da abin da ke shari'a ce wa bainal wa bainal qadri wa shar'i da abin da yake kadara da abin da yake shari'a wa bainal usulihim da ɓangaren da ya shahi ɓan usul kenan asalin da ake kafa hujja da shi addini wa shari'i da shari'a sun mayu hakimun ahwa'ahu yanzu ɗan abubuwan duka ya su bar su su bar shari'ar su bar ƙadarar su bar asalin da ake kafa addini a kai sai su kai zuwa ga yu hakimun ahwa'ahu sai su rika alƙalantar da son zuciyarsu wa usulihim da wani asalin da su ne suka ƙirƙira yau a garinsu wa aqaliyatihim da abubuwan hankalinsu alfasida hankalin da yake bacacce ko gurɓacacce wa yi ƙaddimuna ha'alar shari'i su gabatar da abin da hankalinsu yake haɗi a kan shari'ar Allah to daga an yi haka ambaci gaba ta goma ya ta miduna ta'awil suna za ka same suna da gangan za ka same suna tawilin ayoyin alkur'ani ɓangaren da ya sha aƙida waya kuluna suna faɗa alallahi akan Allah subhanahu wata'ala bi ghairi ilmin ba tare da wani ilimi ba me yasa ibtigha alfitnati ma lati ibtigha ta'wil saboda neman fitina da abinda Allah ya ce amma shi sai ce kaza ar-rahmanu 'ala al-'arshi istawa ba haka Allah ya ce ba shikenan sai shiga rigima sai ce in kai da kace ka yarda abinda Allah ya wadi ubangiji ya daidaita akan al-arshi daidaitan da ta dace da girman shi shikenan yarda dole ka yarda yasa saboda Allah ya in kuma ka karyata ka karyata wa ka karyata Allah yaya ya daidaita wannan ko baka sani ba shi ne imam malik yake cewa alistiwa'u yace ma'lum wal kayf majhul was su'alu anhu bid'a yace wannan da yake wannan tambaya ku da shi ka masallacin nan fa innahu sahibu bid'a daga mutun ya tsaya kai bautan Allah daga ce imani shine mai kauya yarda da abinda Allah da manzon shi suka shar'anta shi ke na ka huta maraka amma da ka zo ka shiga girgima ai mu ba haka muka saba ba kusuwa ko kuma a garinku ba haka ake ba garinku nawa kana bata ma kanka lokaci abu na goma sha ɗaya na ƙarshe malice laisa lahum inaya bil islam za ka samu abuta bin son zuciya ɓangaren da sha kafa dalili na addini ba ruwansu da abin da sha isnadin hadisi isnadin hadisi ba ruwansu yanzu a mun karanta hadisai mawdu'ai ba ɗazu to su ba ruwansu su da an ce musu hadisi daga jan bango jan bugo na ƙasar masara su kuma wasu ƙasar misira ko fi hakullu shai komai akwai a cikinta da irin su sudan yake ce laisa lahum inaya bil isnadi li ta'wilihim al ahwa'i saboda tawilin su da suke yi akan son zuciya wa ara'ir rijal da bin magana wani sai wani ya magana ta ci karo da abin da Allah ya da abin da manzon Allah ya kuma a tsaya ana wani inda inda akai ku bige magana kowane ne akan magana Allah da manzon shi in Allah da manzon suke magana kowa shiru yake yi haka Abu Zarul Ghifari yake cewa in manzon Allah sallallahu alaihi yana magana ka anna ala ru'usina tayyib yace wallahi kai ka ce tsuntsu ne a saman kawunan kowa yayi kiskinin amma ana cewa manzon Allah ya faɗi kana cewa wani ya faɗi wane ne wannan nan shi laysa bi shay shi ba kowa bane ba malai wal wad'u abinda ya shahi kirkire wa ma la asla lahu da abinda bai da asali addini walidhalika saboda haka ya atamiduna zaka same su ya atamiduna suna dogara al ahadith al mawdu'a wa da'ifa hadisi mawdu'i na ƙarya da hadisin da muke mai rauni haka zaka ga suna aiki da shi kaga hadisi mai rauni ba magana mawdu'i ba shi mawdu'i babu shi shi babu ne kawai shi hadisi mawdu'i babu shi kawai wani ne kirkira ƙarya jingina manzo Allah shi kuma hadisi da'ifi wasu aka ce wasu malamai sun ce za a iya aiki da shi amma da sharaɗin kakka yarda a cikin zuciya ka magana manzo Allah ce to in baka yarda a cikin zuciya ka magana manzo Allah ce dan me zaka aikata kawai ba kai wahala saka lahiya wa ma la asla lahu da abinda bai da asali wa ma la ce wa bil muqabili haka kuma akan batun haka qad yaruddu al ahadith as sahiha za su iya maido wasu hadisai ingantattu sun inganta amma saboda ya ci karo da maganar wani wani da ya musu ko ya ci karo da kazansu za su iya kin yarda da hadisi ingantacce idan khalafat ahwa'ahum idan ya saba ma son zuciyarsu malice kama sabaka bayanuhu kamar da bayani ya riga ya gabata akan haka nan ya kamata insha Allah ta'ala mu dakata sai mu tashi safaha ta 43 اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله